الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيو قوتم أكو وتم ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة نادي هكرا دبو ديا دليو هدو دا أربعين دبيو وندي زو دي دي دا تقوس قوتم شا ديا أجرغوريان كالندا دبو بيو دا عشرين wannan shine kasad ɗinmu na tara daga cikin jerin gyar karatuttukan littafin fannin ta'amul baina zaujai na fadilatu sheikh alƙare muhammad siddiqul min shawi allahu yarhamuhu a idan jama'ar musulmi ba su manta ba mata yan uwanmu mun kwana a babin da ke magana akan ashiruhunna bil ma'ruf wato a kyautata zamantakewa da mata ta hanyar abin da ya kamata to kuma yau za mu tashi akan a sa'id zaujatika ka taimaka wa matarka a cikin abin da ya shafi mu'amala ta zamantakewar gida malam muhammad siddiqul minshawi ya ce musa'adatu zauja fi a amalil manzili nau'un min anwa'in rahama wato musa'adatu zauja taimakawa mata fi a amalil manzili a cikin ayyukan da ya shafi cikin gida ya ce nau'un min anwa'in rahama yana daga cikin nau'i daga cikin nau'ukan tausayawa idan mata tana aiki ka zo ka kama mata gwargwadon abin da za ka iya yi gwargwadon abin da za ka ke gaba zai hana ka gudanar da wasu abubuwanka da suka shafi harkokinka ba domin ita mu'amala ta ɗa namiji tana da dangantaka da irin matsayin shi akwai wanda matsayinsa tsakani da allah matsayi ne na sabgogi da rahin zama to irin wannan kada mace ta matsa cewa dole bayan abin da yake mata na hidima sai kuma yana taimaka mata ayyukan gida amma akwai wanda yana da isasshen lokaci wani lokaci ma zai iya zama a gida tun daga wayewar gari har karfe sha ɗaya sha biyu wani ma har azahar wani sai la'asar ma yake fita to irin wannan gaskiya in yana da lokaci na zama yana da kyau ya dinga duba menene zai taimakawa a ita wannan mata sannan hatta ga wanda suke da lokacin zama a gida din su ma sun kasu kashe biyu akwai wanda yana zaune a gida ne amma babu wani abu da yake yi ko to irin wannan shi ya fi cancanta ya dinga taimakawa mace amma akwai wanda zamansa a gida shi ma wani sabon aiki ne yana wasu ayyuka da wasu al'amura a cikin gidan wanda suka shafi ko dai ka samu yana research idan mai malami ne ko kuma wani lecturer ne ko wani dai daga cikin masu harkoki na karar al'umma to kin ga zamansa a gida ba kamar zaman saura bane a gida haka ne ko ba haka ba wani zaki samu a yana zaune a gida ne amma yana sana'anta wani abu akwai wanda zaki samu tela ne kuma a gida yake dinki ko to kaga wannan ba za ka matsa masa cewa ya bar kan kekensa ya dawo ya taya ki aiki ba so don haka dai ya bambanta idan mutum zamansa a gidan zama ne wanda babu wata ɗawainiya da yake yi ta da'awa ko ta rayuwa ko ta mu'amalar yau da gobe to abin da ya fi cancanta gaskiya kar ya zaman banza ya dubi menene wani aiki da matarsa take yi ya dan tallafa ya taimaka mata amma idan ya zama zama ne wanda yake da alaka da a wato irin mu'amalarsa shi yana wasu ayyuka to kada mace ta matsa akan wannan to don haka dai yake cewa a walaisa Uh, in ƙasar lirrijula wato taya mace aiki ba na ƙasu ba ne ga namiji domin akwai wanda suke ganin idan mutum yana taya matarsa aiki to ai ta shanye shi shi yanzu ba ma namiji ba ne ba ma wani mai abin nan ba ne ya zubar da kanshi ma wasu suke ɗauka ko to shi ne mala yace walaisa in ƙasar lirrijula ba na ƙasu ba ne ga mazantaka ba na ƙasu ba ne ga kasancewarka kai namiji ne a ce kana ce matarka aiki balma abu ne mai daraja tunda yanzu nan za mu ji cewa manzan Allah ma yana yin haka malam yake cewa fakun fi baitika ka zamanto a cikin gidanka wa ma'a zaujatika kuma tare da matarka kama kana nabi sallallahu alaihi wasallama fi baitihi kamar yadda annabi ya zama a cikin gidan shi ma'ana zama a cikin gidanka kamar yadda annabi ya zama a cikin gidan shi na fata kun fahimci magana wa ma'a azwajihi kuma ka zama tare da manzan Allah ko yadda manzan Allah ya zama tare da matan shi ka yi kokari ka zama a haka a tanaqqusun a taqussu alaina sayyida Aisha wato nana Aisha tana ba mu labari tana kissanta mana radiyallahu anha Allah ya kara wa nana Aisha yarda a tana cewa ta'awana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana taimakawa fi baitihi a a cikin gidansa ko kuma taqussu alaina sayyida Aisha radiyallahu anha tawa ta'awunun nabi sallallahu alaihi wa sallama fi baitihi nana Aisha tana kissanta mana wato irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake taimakawa a cikin gidan shi wa ma azwajihi tare kuma da matan shi ƙa'ilatun tana mai faɗa tana cewa kana fi mihinati ahalihi annabi ya kasance a cikin mihina ta iyalansa almihinatu ai al'amal wato bukata da damuwar cikin gida abinda gida suke ciki to annabi in ya shigo gidan shi ma sai ya saje ai ta yi da shi nana aisha takan ba da wannan labarin cewa haka annabi yake ai hidimatu ahalihi hidimar gida da ayyukan gida manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ainihin wato taimaka kamar yadda nana Aisha ta faɗa sai malam ya ce sai ita nana Aishar ta ce fa'iza sami al'adana annabi daga ya ji kiran sallah kharaja sai ya but sai ya fita waje ko me yake hannun shi in tsintsiya ne sai ya jefar sai ya fita waje lokacin sallah yayi an gane ko me ake ciki idan da yana ciki ana yi dumu-dumu da shi to daga ya ji an kira sallah to yanzu haƙƙin Allah ya hau kan shi su don haka haƙƙin gida yanzu yana ƙasa da haƙƙin Allah haka ne shi yasa kada hidimar gida hidimar nema ta hana ka ibada da yawa daga cikin mutane mutum sai ka ga yana ta aiki yana aikin ƙarfi ko yana aikin neman kuɗi baya sallah baya sauran abubuwa na ibada in ka taba sai ya ce malam muna aikin gida muna neman abinci to ai kuma za a je a ce wutar jahannama a garin cin abinci a garin neman abinci saboda neman abinci kada ya hana ka neman lahirarka ke ma aikin gida kar ya hana ki neman lahira ba miji ba kowa ya kike wa hidima in lokacin sallah yake ajiye jama'a kun fahimci magana ki tafi maza da sauri ki je ki alwala ki sallah wannan haƙƙin shine sama da kowanne haƙƙi da Allah ya rataya miki shine haƙƙin Allah haƙƙin ibada so hujja da wasu ke kafa cewa wasu suna wa iyalansu hidima amma su watsar da abin da Allah ya dora musu na ibada wannan mummunan fahimta ne ko mummunan kuskure ne saboda haka kun ji annabi idan ya shigo gida sai ya rugunsumu cikin aikin gida ai ta yi da shi amma daga ya ji kiran sallah na nasha ta ce kharaja sai ya fita daga gida ya tafi gurin sallah to haka ake so ko me kike ciki ko me kake ciki a matsayinka na musulmi to wannan haƙƙin ƙasa yake da haƙƙin Allah ko menene hidimar da kake wannan hidimar ƙasa take da hidimar addinin Allah saboda haka a bawa Allah haƙƙinsa sannan sai a zo kuma a ci gaba da sauran al'amura ina fata kuna fahimta wa fi riwayatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wata riwaya kamar yadda shi Muhammad Siddiqul Minshawi ya kawo yukhitu thawbahu annabi yakan sa allura da zare ya dinke menene tufafin shi an gane ko wa yakhsifu na'alahu kuma yakan ɗaure ainihin wato takalmin shi silifas ɗin shi in silifas ɗin sa ya tsinke ba ana sa wani zare haka a ɗaura a yi masa hanci ba to manzo Allah yakan yi haka ba shi da girman kai sallallahu alaihi wa sallama idan rigar annabi ta yage yakan ɗinki da allura da zare lokacin ma babu ci gaba na keken ɗinki sai sa allura ya zarge abin shi sai wanke sai ya ƙara danne ta sai ya saka abinsa ba abin da ya dami manzon Allah jama'a kun fahimci magana da kyau ko idan takalmin sa ya tsinke sai ya nemi hanci sai ya daura ko kuma ya walde shi ko ya liƙe shi da wuta duk annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi haka dan ya nuna wa al'ummarsa cewa wannan shine wato matsayinsa wato bai yarda cewa wato lamarin addinin Allah ya tozarta wai saboda yana da da wata damuwa ko wani al'amari na rayuwa ko na yau da gobe ba saboda haka annabi yana bawa rayuwarsa muhimmanci da kuma addininsa muhimmanci sannan yana da tawadu'u yana daga cikin tawadu'un Allah sallallahu alaihi wasallama an taɓa buƙatarsa da idan yana so a mayar masa da dutsen Uhud zinari kawai ya faɗa an gane magana da kyau ko ya faɗa a mayar masa manzo Allah ya ce a'a baya bukata wanda ba wai annabi ba da mu ma yanzu muna cin wannan arzikin dan zinare ko katankwacin tudun masallacin nan ne kudin ba za su lissafu ba balantana kusan tudun dutsen uhud wanda tsayinsa kilomitas ne faɗinsa ma kilomitas da yawa to a ce duk wannan abun ya narke ya zama zinare ai mu ma da mun ci arziki ko to to amma annabi ya ce a'a ya ce baya bukata shi ba duniya ya zo tarawa ba to kun ga tawazu irin na manzan Allah ya samu hanyar da zai yi kuɗi ya yi arziki ya yi komai amma ya ce baya su kawai lahira wal akhiratu khairun wa abqa lahira ta fi alheri kuma ta fi tabbata kuma ku kaddara yanzu da an barwa mamnero manzan Allah dutsen ya koma zinari yanzu ya koma ga Allah ko bai koma ba ya koma ya tafi ya bar shi to shi yasa sai zaɓi can akan nan saboda can ita ce matabbaciya nan kuwa ƙararriya ce kun fahimci magana da kyau ko saboda haka manzan Allah yana da tawazu wannan wannan abin da ke nuna mana ashe ke ma da kai ma duk mu zaman so masu tawazu da kankan da kai abin da Allah ya hore miki gidan miji ki runguma ki karba ki godiya ki roki Allah ya sa albarka a ciki abin da kika rasa ki hakuri wannan shi yake nuna kira da tawazu irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda annabi zai ɗinke takalmin shi ya sa masa hanci ya sa walda ya liƙe shi tufafinsa zai yage ya sa allura da zare ya ɗinke kewa ce ce da za ki ce ba za ki saka wato a tamfar dubu ɗaya ɗari biyar ba ko suna an sun annabi ma ba samu na dubu ɗaya ɗari biyar ɗin ba a wancan zamanin wace ce ke da za ki ce ba za ki sa zanin naira dubu biyu ba idan mijinki ya kawo miki ki ta nunkufurci ki ta surutu ki ta haya gaga cewa ya ƙi ya saya miki abu na ketare ni ga annabinki yana sa allura da zare yana ɗinke rigar shi kuma wannan yake nuna kai ma namiji ka yi rayuwa rayuwa mai kyau rayuwar da babu mai alfahari a ciki yadi dubu biyu dubu uku kar ya dame ka kar ya dame ka kuma wallahi bari faɗa muku wani lokaci yadi mai araha ko atamfa mai araha ta fi wa mutum ma kyau saboda hi talaka matsalar hi ne in ya saka mai tsada ma ba za a san mai tsada ba ne ko ba haka ba ne ba buƙatar mutum sai ya nuna cewa ya sa mai tsada ba to tunda kowa ya san kai talaka ne ya ce a haba dubu ɗaya ɗari takwas da hamsin ne dai saboda haka ba za ka taɓa burgewa ba ba za a taɓa ganin kyawun da tsadar ba saboda dama ba a san ka da wannan mai tsadar ba ko ba haka bane amma idan mutum mai kuɗi ne in ya saka kuma mai arha sai a ɗauka mai meye shi kuma mai tsada ne saboda ana ganin biya fi ƙarfin ya sa na ɗari tara na dubu biyu na dubu kaza ya ce ta wannan ya ai dubu ashirin ne nan ko dubu uku da ɗari uku ne ya saye shi ko ba haka bane to ya sa shi talaka ya shafa wa kansa ruwa ki shafa wa kanki ruwa ba ki da shi mijinki ba ki da shi eh to abinda kuka samu ku yi haƙuri wannan kece rainin da kike magana ba za ki taɓa kece rainin ba har yanzu a raina kike ko ba haka bane a raina kike don dama an san baki da shi ba haka bane to saboda haka abin nan sannan su tufafi wato ba wai tsadar su bane ba fa kyawun su iya sakawa ne sai ki ga mutum ya sayi hular dubu ɗari ko kun sa akwai hular dubu ɗari akwai ta tamanin akwai ta saba'in akwai ta kaza amma idan ya karya ta in yi haka da ita hete one side locomotion haka ne kuma haka ba kudu ta kalli arewa gabar ta kalli yamma ba za ta yi kyau ba saboda bai iya sakawa ba amma idan ka iya sikawa kan titi kana tafiya ka ga mai huluna a hannu yana rike da su haka ne kuma haka ba ce malam nawa ya ce wannan 950 wannan 780 ka ce ban ta 700 din nan ka ga yadda za a yi ka tsaya gurin mai wanke kawai ka wurga masa ita ka ce ga naira talatin a ɗame min ita da safe in ka danna wanka wallahi ka kifo ta sai ga kowa yana kallon kayinka tana ta sheƙi mala nan ku ta ɗari bakwai da tamanin ne ba haka ba ne to wallahi tufafi iya sakawa ne ba wai tsadarsu ba ne ba tsadarsu ba ne iya sakawa ne ka samu tela kika samu tela ta yi miki ɗinki mai kyau kika iya carallewa kika iya kwalliya kika iya cashewa shikenan sai ki ganki tsaf kin fito gwanin sha'awa amma idan daurin zani bakin kaza kika iya ko na dubu talatin aka saya miki less wallahi in kin daura ba zai miki kyau ba an gane magana da kyau ko sannan kuma akwai baiwa ta jiki akwai wanda idan ya saka riga ko ya ta saka kaya tana sakawa zai zauna a jikinta daram wallahi za ka gani gwanin sha'awa abin sa ya burge ka akwai kuma wacce wallahi di yanda ta yi kokari wajen sakawa wallahi ba zai mata kyau ba saboda jikinta Allah bai yi shi mai daukar wannan tufafin ba to kin ga ashe kenan kowa sai ya takaito a iya matsayin da Allah ya ajiye shi ba haka bane in kika ce dole sai kin yi kamar na wance to ita wancan nan Allah ya yi mata wani irin jiki da idan ta saka yakan yi kyau ke kuma Allah bai miki wannan ba to kin ga dole zaki ta wahalar da kanki ne kina ta saka wa kanki firajar da ba za ta kai ki tudun na tsira ba Allah ya datar da mu don haka dai annabi yakan ɗinke rigar jikin shi sannan kuma yakan ɗinke takalmin shi na ainihin wato a sakawa a wayar fa'u dilwahu ko yana kuma ainihin wato ɗaga gugan shi a suka ce ma'anar wannan wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan je ya jawo ruwa a cikin rijiya da kanshi annabi yakan je ya jawo ruwa a cikin rijiya da kanshi ma'ana annabi ba shi da girman kai ya taba shiga kasuwa yau ce fa ne zai wuce gida sai wani sahabi ya tsaya a rasulullah ai ta ku bar ni ne wa iyalai na hidima da leda a hannunsu ya sayo kayan cefa ne zai kai wa suna na aisha yes haka ake son mutum ya zama mai ka zama mai ɗawainiya ka zama mai hidima a ganka ka fito ka tafi kasuwa za ka yi cefa ne ka fito ka tafi kaza ka sayo kaza ka je bakin shago za ka auno wa mata kaza wannan babu laifi ana so a ga mutum yana hidima don nema wa kansa da iyalansa farin jini da farin ciki da jin daɗi da kuma rufin asiri amma mutum ya shantake komai sai an mishi wannan ba ɗabi'ar manzan Allah bane da haka wa yarfa'u dilwahu annabi yakan ɗago gugan shi ma'ana yakan saka guga ya ɗebo ruwa a rijiya da haka wata ran da safe ba ruwa dam ya ƙare a'a kaza drum babu ko an zuba a waje tanka sai kenan sai a ganka ka fito da singila da dogon wando da bokiti guda biyu a hannunka sai an gafata malam lafiya ita ce ita ce ma ta kawo haka wallahi lafiyar ba ita ce ta kawo haka to malam ba za a turo yara ba ka ce to akwai yaron da ya kai ni ai ba wani dan aikan da ya fi ni annabi ma yayi wa iyalansa balantana ni ka ji duruwa abokiyar ka shigar gida ka ji da ka shigar ka ji da ka shigar wannan shine ka cika namiji amma mutum ya kwanta akwai namijin da na sani wallahi kullun da safe an gwarmu ta arawa kullun da safe sai na fito zan kai yara makaranta sai na ga matar shi da yara a hannu za ta kai su makaranta shi yana gida a kwance Allah wani wani irin lusaranci ne kullum in na fito shago zan yi sayayya sai na ga matar shi ta fito ita ita take sayar shi kuma yana gida kuma ni din nan na taɓa sarehi na masa nasiha sai na samu banda ni a he makwabta da yawa sun masa nasiha amma ya ba ruwan shi duk wani hidima matar ne take yi yara ita za ta wa yara wanka ta dafa musu breakfast ta sa musu uniform ta shafa musu mai ta kama hannayensu tinkis tinkis tinkis ta je ta mika su gurin malamai a makaranta sannan ta yi shi kuma yana kwance yana ta min shariki kwar kwar yana ta yi ba abin da ya dace wallahi wannan wani irin alata ne ma fi sabilillah sayayya ta shago sai dai turo matar wai ta yi ba zai iya wallahi malam ba zai fito ba ba kishi to haka wasu mazajen suke lusarai ne lusaranci malam to saboda haka yana daga cikin abin da ya kamata mutane su dinga yanzu dai ga annabi yakan ja ruwa a gidansa ya kai yakan ɗinki takalmi yakan yi hidima a cikin gidan shi amma wani kawai sai ya ƙi da gangan da ganganci ya ce ba zai yi ba to wannan ba daidai ba ne kuma idan mace ta gano ka ba ka da kazar-kazar na nema ba ka da kazar-kazar na ka shiga kai musu hidima to za ta raina ka wallahi su mata ba sa son abubuwa guda biyu zuwa uku na farko kullun namiji a cikin gida yadda ka san kullun wanki duk inda aka wulga kana nan ai in ka ɓace tun karfe tara to aƙalla ka dawo da wuri ne tara na dare ana goma nan kam ba ka nan ka shiga ka fita ka shiga ka fita an buga waya wa ba za ka dawo ba ne sai za ki zan dawo ki yi haƙuri ana nemo yadda za a yi da rayuwa ne yes idan kana zaune a gindin mata kullum to har habaici za a dinga wa to wasu mazajen dai kan iwar haka sun jike suna can suna nema amma mu namu Allahu a'lamu bi muradihi Allah ne sai da zai da mu wallahi sai ta ma habaici bala amma in kai but ka fita sai ka ji ana ta tambaya ni wane yau za ka dawo ne shiru shiru har yanzu ka ce insha Allah ina kan hanya to ka cika namiji kenan eh haka mata suke so to amma ka zauna a karkashin su a ina Allah ya kiyaye dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi wannan wa inda majtama Umar bin al-Khattab bi ahli Hims wa shakau ilayhi amiruhum Sa'id bin al-As فقالوا لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار فسأله عمر بن الخطاب عن سبب ذلك فقال سعيد ليس لأهلي خادم فآجن العجين ثم أجلس حتى يختمر ثم أخبز الخبز ثم أتوضأ ثم أخرج إليه توكاجي قاعدة قصة مبان شقاي مبان أينهم واتو أبنا ونبب مالم يكاو تأتكين لتافنسا واتو آه ya kawo ta a cikin littafinsa dangane da yana ba da tarihin sahabbai ya kawo wannan kisa ta sahabi sa'idu dan as an gane magana da kyau ko ya ce wa inda majtama'a umar bin al-khattabi bi ahli hims lokacin da umar ya haɗu ya zauna da mutanen hims wa shakau ilaihi amiruhum sai suka kawo wa umar ƙarar gwamnansu su sa'idu bin amir aljuhani sa'idu dan amir ba sa'idu dan as ba sa'idu dan amir aljuhani suka kawo masa ƙara talakawa ne suka kawo ƙarar gwamnan su gurin shugaban ƙasa an gane maganar umar dan khatta faqalu he suka ce la yakhruju ilaina hatta ya ta'ala nahar shi shugaban mu gwamnan mu sai mu zauna a ofis mai ta jiran sai fito a fara tsare-tsaren ayyuka amma ba zai fito ba sai can rana ta ɗagu sha ɗaya sha biyu kowa ya gaji mu mun fito dan fito daga gidajen mu tun karfe 9 mun zo muna jiran shi amma ba zai fito ba sai karfe 11 karfe 12 zawo da haka muna mun kawo ƙara a nema mana dalilin da yasa yake haka in ba haka ba kuma ya dinga fito mana akan lokaci fasalahu umar bin al-khattab an sababi zalika umar dan khattab sai ya tambayi sa'id dan amir yace kai talakawanka sun karo ƙara cewa baka fitowa office sai rana ta take tukunna baka fitowa da wuri kana aikinka ka faƙala sa'idun sai sa'idu ɗan amir ya ce laisa li ahali khadimun iyalai na ba su da ɗan aika ka ji fa gwamna jama'a yana cewa iyalansa ba su da me ka ji gwamnonin musulunci na da yanzu yan aika a gidajen gwamnonin mu haddasa tayil ko ba haka bane yi haddasa tayil ma'anar rabiu akwai wanda hi direba ne kawai shi baya aikin komai sai dirabin a gidan ko akwai waɗanda kuku ne su kawai haka ne ko ba haka ba abinci kawai suke girkawa akwai wanda school driver ne shi a direban ma kashi-kashi ne akwai school driver akwai mai tafiya da hajiya office akwai haka ne ko ba haka ba akwai kuma wanda cefane ne kaɗai aikin shi ko to haka to amma ki duba gwamna sa'idu dan amir ya ce gidana ba da dan aika laisa li ahali khadimun ba wani wanda yake min hidimar gida ba wanda yake min ɗawainiyar gida to don haka tun da babu a kenan yara ta yi a wuyana ko laisa li ahli khadimun fa ajinul ajin dan haka ne nake dama kulli shine fa ajinul ajin al ajin shine kulli ko na koko ko na ainihin wato abin nan kosai ko na masa ko na gurasa da shauransu ko na funkaso na alkama ko yace to ni nake damawa summa ajlisu sannan sai in zauna hatta yahtamira har sai ya haɗu ya damu ya daidaito yadda za a iya soyawa ko yadda za a iya jefawa na dan wake ne a dama shi a sa kuka a sa kanwa a sa ruwa na kwaba shi yadda zai jefu dan waken yayi daɗi ina fata an fahimta idan kuma kullun koko ne gasara sai na tace na fitar da ruwan tsari daban na fitar da gasara daban na dama kunun na tafasa ruwa na yi kaza na yi kaza in na kosai ne sai an malkaɗa waken kun san da mutanen da akan dutse suke malkaɗawa ko kuma ma suka ce ya fi daɗi yanzu haka akwai wani gidan mai kuɗi da na sani a garin nan wallah ba a kai masa malkaɗe ma rabiu ba a kai masa malkaɗe a inji dutse irin naku na mata na shekaru talatin da biyar da suka wuce ɗin nan wallahi yasa aka siyo ya ce hajiya za ku iya ko nemo mai yi ni kan ba za a sake kayan malkaɗe ba ka suka ce to alhaji yanzu yadda muka dan ji daɗin nan ga AC kuma a zo mu zo muna haka ce a dan nemo dai mai yi a taimaka mana wallahi shi ne ya ɗauko ta da tijuwa yana biyan ta kullun da safe za a jika wake ya kwana ta zo ta malkaɗa shi gurus gurus gurus tana yi tana yayyafa ruwa ba ku iya abin ba sai wata nan za mu zo da dutsen masallacin na a gwada mu ba za su iya ba yi sun sakarce wallahi mana ina kallon mahaifiyata lokacin da take wannan abun wallahi yanzu haka ido na yana kallon ta lokacin da nake gani tana malkaɗa mana kullun kosai in za a yi mana kosai ko kuma kullun koko idan za a yi wallahi gero haka za a gurza shi da karfin damatsu wallahi sai yayi laushi Allah in aka dama kunu malam kana sha kana hira ba a tambaye ki ba kina zuba taɗi wallahi saboda zaƙinsa da daɗinsa da gardinsa an gane magana da kyau ko to wallahi haka wannan bawan Allah wallahi mai kuɗi ne a garin nan in na faɗa muku duk kun san shi amma wallahi haka ya sayo duwatsun guda biyu ya ɗauko ƴan aiki wallahi su suke murzawa suke murzawa a ayi kosai da hi ko ayi kunu ko ayi kaza ko ayi kaza an gane saboda su sun san wannan abun na daɗin shine garanti wannan duk hayaniya ne yanzu yanzu ga hiran malkaɗan ma sai ka kai an malkaɗa kaza sai kuma zo a malkaɗa ma kaza a kayi ko a ji a tsula ruwa ya yawa ya zo duk ya shanye muku mayi a gurin menene so ya kosar ko ba haka bane amma inda na dutsen ne kai zaka dinga yayyafa kayanki da kanki daidai yadda yake bukata haka zai yi to amma duk sakalci ya kama ku sai bacci a gindin fanka Allah kawo muku sauki ya ce to shine ni nake dama ainihin wato kullina har sai ya haɗu ya yi daidai wa daida sun ma'ukhbidul khubza sannan sai na jefa masar ko kuma in jefa kosan alkhubzu tun daga abin da ya shafi biredi da cincin da masa duk ana kiransa alkhubzu da larabci kun gane magana da kyau ko ya ce to idan kullun ya haɗu daidai aka sa gihiri daidai aka sa waye daidai aka sa waye na dama na ɗanɗana na ji yayi to sannan in masa ne sai in fara soyawa in ƙosai ne sai in fara jefawa in kunu ne sai in dama komai sai na tabbatar yayi ya ce to thumma atawabba'u sannan aka gasa ko aka dafa in na cinawa na ƙoshi to dole lokacin kuma a zahar ta yi ya ce sun ma'ata wa sannan sai ne alwala wa aka ruju ilaihin sai na fito in bayan an idar da sallah kuma sai mu zauna sai a tattauna matsalar gwamnati don na gama hidimar gidana to da ma'a wannan shine gwamna gwamna ne na himsu gwamnan umar yake wannan amma yanzu ga nan mutane gaba ɗaya ba ruwansu da me ba ruwansu da yi wa iyalansu hidima amma ki duba gwamna ne yake wannan to idan umar ɗan khattabi da kansa jama'a umar ɗan khattab aka ce idan ka shiga gidansa ka gan shi da iyalansa ba za ka ce umar ba ne ya yi busu-busu malam tsintsiya zai ce kamo ta kuduwance ni kuma in kamo ta yamma mu haɗu a tsakiya ta taho yana sharowa yana kaiwa nan yana komowa har sai an haɗu sai a tattara ya ce to zuba mana ki a daro ka zuba a daro ya ɗaga ya ɗora a kayi sai ya tafi dosbin sai ya je ya zubar ai wani aikin sai sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama an gani saboda haka wannan shine a takaice ku yi hakuri karatun nan kaɗan za mu taɓa shi za mu ɗan tsaya a nan gaskiya saboda muna da uzurruka da yawa yanzu haka wannan kiran ma wani kira ne kuma wanda alkawari ne na yi zan je sannan kuma akwai wasu ɗalibanmu da ake yayewa a makaranta abun nan anguwar mu ta da inda na taso wa walidin wa mawalada can anguwar idi yanzu su ma isowa na inda suke kira na akwai abubuwa dai da yawa saboda haka ga malam rabi shi ma yana da uzurin zai yi tafiya yanzu haka ga shi ma malam sadin mun taso shi da haka sai ku yi hakuri ganin ba mai karatu satin da ya wuce ba ya sa muka ce yau dai ko da kaɗan ne gara mu taɓa in ya so sati mai zuwa sai mu ɗora normal yadda aka saba abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe da ni da ko Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na ai musu ma yana ko rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الأولى من الجنة ونعوذ بك من النار ya Allah muna roƙonka ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka yaye mana matsaloli da damuwoyin da muke ciki akwai ma'aikacin mu malam Aminu wanda yake ɗaukar mana karatuttukan nan tare da Usman to gaskiya bai da lafiya kusan baya samun fitowa ma jiya ma ba da hi muka karatu ba yanzu ma kun ga baya na to ban da hi kuma ma iyalansa su ma ba su da lafiya irin wannan zazzabi na wannan zamani da ake ciki wanda inda Allah ya jarrabe mu da zazzabin nan lokacin da ake hayaniyar corona to da an yi ta liƙa mana corona wata hikimar Allah sanda aka gama corona sai zazzabin ya barke kuma duk sanda aka wallahi da lokacin da ake maganan corona ne Allah ya danno wannan zazzabi zazzabin da ayi ba gashi nan ba dama mun gaya muku to ga ta nan ta zo ai ta firgita mutane amma sanda aka gama hayaniyar duk ta wuce sai Allah ya ce to ga zazzabi kuma ko ba haka bane yasa kowa a bar Allah fa da ikon sa fa da hikimar sa fa ba a yi wa Allah shi shigi cikin lamarin shi to muna addu'a Allah ya ba su lafiya sauran waɗanda suke da fama da matsala irin waɗannan muna addu'a Allah ya yi mana baki ɗaya Allah ya bawa al'ummar mu lafiya Allah ya sauwake mana sannan muna amfani da wannan dama wajen taya ɗaya daga cikin 'yan kwamitin mu na masallacin nan hajiya ma'u da mai gidanta bafa audu na murnar auren da yarsu malama suwai ba a muna addu'a Allah ya sa albarka a cikin wannan aure ranar alhamis da ta wuce mun zo mun yi ko juma'a ne alhamis ne ko alhamis mun zo mun yi walima a nan ran juma'a aka daura mata aure a can masallacin mu na miyatti muna addu'a Allah ya sa albarka a wannan aure Allah ya zaunar da su lafiya Allah ya ba su ladan tarbiyya da suka yi wannan yarinya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم